نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قلب العبد وأعماله موضوع نظر الرب سبحانه وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا وقال التقوى ها هنا وأخبر أن هذا القلب إذا صح الصح إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله والكرامة عنده بحسب تقى العبد إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وإن حديثنا اليوم عن مشكلة قلبية إيمانية وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة يحضر هذه الظاهرة إذ معها يتبلد الإيمان وأهلها عرضة لفتن الشيطان هذه البلوى تحرم العبد مناجاة الله تعالى والتضرع والانكسار له سبحانه كما أنها سبب لجفاف الدمع وفظاظة الطبع وقد حذر الله سبحانه الصحابة أن يكونوا مثل من أصيب بها مثل من أصيب بها من الأمم السابقة وهي درجات متفاوتة ألا إنها ظاهرة قسوة القلب نعم لقد قست قلوبنا فصرنا عند استماع القرآن وتلاوته لا تدمع عيوننا ولا تقشعر جلودنا نقرأ, الق... نقرأ القارعة والزلزلة والحاقة وأحوال الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فلا نتأثر نسمع عن موت فلان وفلان بل نشيء الجنائز وندخل المقابر فلا نتغير شيئا يذكر نلقى المواعظ ونسمع الزواجر فلا تتحرك قلوبنا إلا يسيرا إخوة الإيمان وقسوة القلب لا تقتصر على جفاف الدمع وقلة الذكر بل إن الأخلاق السيئة لها ارتباط بقسوة القلب تأمل قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال السعدي رحمه الله تعالى فظا أي سيء الخلق, سيء الخلق غليظ القلب أي قاسيه انتهى كلامه رحمه الله تعالى فاللين إذا ضد القسوة إذا قسى القلب لم يهتم لأوجاع إخوانه لم يهتم لأوجاع إخوانه المسلمين ولا يتأثر لآهات المنكوبين عباد الله يبتلي الله عباده بالفقر والحرب والقتل والمصائب لينكسروا لربهم ويتضرعوا ولكن قسوة القلب تحرم المرء من التضرع لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إخوة الإيمان وللشيطان مكائد والقلوب القاسية حشة تنهار أمام ذلك قال عز شأنه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن قسوة القلب قد تكون نتيجة وعقوبة من الله على المعصية ذاتها فيعاقب الله العبد إذا عصاه بأن يسلط عليه قسوة القلب قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا قسوة القلب داء قاتل ووباء فاتك ومصير مظلم أحسن منتدع للعصيان القلب القاسي وأفضل مرتع للشيطان القلب القاسي وأبعد من الحق القلب القاسي سريء إلى الفسق بعيد عن الرحمن بغيض إلى الرب وهو قلب القاسي انظر إلى هذا النداء الرباني الماتع والتوضيح القرآني الرائع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما بين إيماننا وبين أن خاطبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنوات عباد الله وإن قسوة القلب وإن, للقسوة وإن لقسوة القلب أسبابا عديدة وأوامل كثيرة نذكر طائفة منها إن شاء الله تعالى ومنها هجر الذكر والقرآن الكريم وهجر القرآن الكريم أنواع عدة هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل به والاستشفاء به ومن أسباب قسوة القلب التهاون بالذنوب كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتابه سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الحديث أخرجه الترمذي ومنها عباد الله المجاهرة بالمعاصي ومنها الاغترار بالدنيا والتوسع في المباحات فالاكثار من, فالاكثار من ملذات الدنيا والركون إليها مما يقسي القلب وينسيه الآخرة كما ذكر ذلك أهل العلم ومن أسباب قسوة القلب كثرة الكلام والضحك والمزاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني ومنها عباد الله الجليس السوء فالجليس الصالح مكسب عظيم وربح كبير والجليس السوء خطر محدق ونكد مزعج فهو كنافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك ومن أسباب قسوة القلب عباد الله عدم بذل المعروف وإطعام الطعام فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم أخرجه أحمد وصحه الألباني أيضا ومنها عدم تذكر الآخرة فنسيان الآخرة ضياء للمرء وظلام للنفس وقسوة للقلب عباد الله إن علاج قسوة القلب يكون بتوبة صادقة بين العبد وربه فيبتعد فيها عن الذنوب مع إكثار الأعمال الصالحة ومما يعالج به قسوة القلب كثرة ذكر الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أضبه بالذكر ومن العلاج عباد الله الدعاء والالتجاء لله سبحانه فإن القلوب بيده سبحانه وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وسأل ربه قلبا سليما ومن العلاج زيارة, القب... زيارة المسلم المقابر والمستشفيات والسجون ومنها عباد الله كثرة الصدقات وإطعام الطعام ومصاحبة الأخيار إخوة الإيمان وعلينا ألا نقنط من رقة القلب ولو طالت قسوة قلوبنا لما حذر الله حال من طال عليهم الأمد وقست قلوبهم قال جل شأنه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوانا ما سوء البركة خطبر متيو ذات تتوناني أكن bushewar zuciya ko kuma ƙeƙashewar zuciya ‘yan uwana mu sani cewa hakika zuciyar bawa da ayyukansa nan ne gurbin da Allah maɗaukakin sarki yake kallo a jikinsa ba siffarsa ta jiki ba ba tufafinsa ba ba dukiyarsa ba abinda Allah maɗaukakin sarki yake kallo a wajen mutum shine zuciyarsa da kuma kyawawan ayyukansa haka na ‘yan uwa mu sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi nuni ga ƙirjinsa daidai inda zuciya take har sau uku sannan ya ce attaƙawa hahuna attaƙawa hahuna attaƙawa hahuna tsoron Allah maɗaukakin sarki a zuciya yake tsoron Allah maɗaukakin sarki a zuciya ke sai da ya faɗa haka sau uku sallallahu alaihi wasallam haka na ‘yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari game da zuciya ya ce wata tsoka ce a jikin mutum idan ta gyaru dukkanin al'amuran mutum ya gyaru hakanan idan ta lalace dukkanin gangan jikinsa da sauran al'amuransa sun lalace wannan ita ce zuciya hakanan mu sani cewa karaman mutum da girmansa da matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki abin da Allah yake kallo shi ne jin tsoron Allahnsa abin da ke cikin zuciyarsa na jin tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna akramakum inda Allahi atqakum mafi girma da daraja da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki a cikinku shi ne wanda ya fi ku jin tsoron Allah matuƙar mutum ya fi ka jin tsoron Allah to ka sani har a wajen Allah maɗaukakin sarki ya fi ka girma ya fi ka falala ya fi ka daraja to mu sani gurbin da tsoron Allah nan yake zama shine cikin zuciya ‘yan uwa shi yasa mu sani cewa zuciya tana da wannan tsadar tana da wannan girma tana da wannan daraja a jikin ɗan adam to shi yasa akwai wani abu kuma da yake shiga cikinta ya lalata ta akwai wani abu da ke shiga cikinta ya fatattaka ta akwai wani abu da ke wa zuciya illa wannan abin yana hana zuciya jin daɗin ganawa da Allah maɗaukakin sarki yana hana ta gaba ɗaya ma ganawa da Allah maɗaukakin sarki yana hana zuciya ƙasƙanta da karyewa a gaban Allah maɗaukakin sarki wannan al'amari yana hana zuciya ta karye idanuwa su zubar da hawaye kaga zuciyar mutum kaga idanuwa mutum sun bushe duk yadda za a ambaci Allah maɗaukakin sarki duk yadda za a yi labarin wuta duk yadda zai ga wata masifa da bala'i zuciyarsa ta bushe idansa ya bushe ba za a ga hawa ya fita daga zuciyarsa ba wannan bala'i da ke shafar zuciya shi yake haifar da wancan dan uwa wannan al'amari shi yake jawo kaushin zuciya da ɗacin rai ta yadda mutum yake iya kashe mutum ba tare da ya lura ba yake iya aikata kowanne laifi mai girma wanda a ƙa'idar ɗan adamtaka mutum yana jin nauyin aikata irin wannan aiki amma matuƙar mutum ya harbi da irin wannan cuta to takan ba shi dama ya je aikata komai zuciyarsa ta gaya masa ba komai ba ce Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ‘yan uwa saboda munin wannan al'amari sai da Allah maɗaukakin sarki ya jawo hankalin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalinsu ya gargaɗe su ya gaya musu kada su sake su tsinci kansu a irin abin da al'ummomin da suka gabata a baya suka tsinci kansu na wannan mummunar musibar ‘yan uwa wannan musiba ba wata musiba ba ce face bushewar zuciya ƙeƙashewar zuciya ita ce ake kira aswatul qalb bushewar zuciya na'am ‘yan uwa da yawa daga cikinmu wallahi zuciyarmu ta ƙeƙashe ba mu sani ba da yawa daga cikinmu zuciyarmu ta bushe ba mu sani ba za ka same mu da yawa a lokacin da muke sauraron alkur'ani mai girma ko muke karanta alkur'ani mai girma muna shuɗewa mu wuce ta kan ayoyi da suke bayani game da alkiyama ayoyin da suke jijjiga zuciya ayoyin da suke rikitar da tunani saboda abin da suka kunsa na firgici da razani sai ka ga mutum babu abin da ya same babu abin da ya shafe shi tamkar yana karanta na labari shafa labari shuni ne a cikin littafin Hausa za ka samu ana karanta suratul haƙa suratul ƙari'a idza zulzilatil ardu zilzalaha Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin ahwal yawmul qiyama abubuwa da za su faru na tashin hankali na tashin alkiyama yawma yafirru al-mar'u min akhi ranar da mutum zai gudu wa dan uwansa zai gudu wa dan uwansa ya neme shi ya rasa wa ummihi wa abihi ya gudawa babarsa da ta haife shi ya gudarwa mahaifinsa da ya haife shi wa sahibatihi ya gudu ya bar matarsa wa banihi ya gudu ya bar ƴaƴansa Allah madaukakin sarki yana ba mu irin wannan labarin mu karanta kaga mun shuɗe ko a jikin mu ba za ka gane cewa muna karanta wani abu mai tashin hankali ba ƴan uwa wannan alama ce ta bushewar zuciya da kekashewar zuciya ba ma jin cewa akwai wani abu da yake da yake gaban mu ‘yan uwa muna jin labari yau da kullum wane ya mutu wance ta mutu wane ya yi haɗari ya mutu wane lafiyarsa ƙalau ya tafi wane ya yi jinya asibiti ya mutu bari ma wani lokacin da mu za a je a ɗauki mamacin nan a kai shi kabari mu shiga cikin makabarta mu je a haƙa rami a tona abin na mutumin nan a me da ƙasa amma zuciyarmu koge zo ba za ta ba ‘yan uwa wannan alama ce ta bushewar zuciya alama ce ta ƙeƙashewar zuciya bari ma a lokacin sai an shiga makabarta lokacin da ya kamata kowa ya kalli wanda yake kwance a cikin makabartar nan da mutum ne irin ka ɗan adam ne kamar ka wani ya fi ka arziki wani ya fi ka ƙoshin lafiya wani ya fi ka ilimi duk abin da kake takama akwai wanda yake kwance a cikin gidan nan wanda ya fi ka shi yanzu gashi nan a kwance tak ba zai iya cewa ba wala tasma'u lahum hamsan babu abin da za su iya faɗa lokacin da ka shiga wajen maimakon zuciyarka ta karaya ka ji lallai akwai babban aiki a gaban ka a'a a lokacin wasu suke buɗe hirar siyasa a cikin makabarta a lokacin wasu suke buɗe hirar duniya a cikin makabarta wani ma wa'iyazu billah a lokacin yake tayar da sabon aiki na sata wayoyin mutane ko abin da ya kama da haka yan uwa wannan bushewar zuciya ce da kekashe wata Allah madaukakin sarki ya tsare mu yan uwa mu sani cewa ba kekashewar zuciya ya takaita kadai ba akan bushewar hawaye daga idanuwan mutane ko rashin ambatan Allah a'a yan uwa hatta munanan ɗabi'u da muke cin karo da su tsakaninmu da juna yan uwa alama ne na kekashewar zuciya munanan ɗabi'u da sashenmu suke mu'amalantar sashi da shi wannan alama ce ta ƙeƙashewar zuciya ‘yan uwa mu koma mu kalli alƙur'ani mai girma mu ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fabi ma rahmatin minallahi linta lahum saboda rahamar da Allah maɗaukakin sarki yayi akan ka ne ya rasulullah linta lahum kake tausasawa sahabbanka kake musu mu'amala mai taushi ma'amala ta gari sai Allah maɗaukin sarki ce walau kun tafazzal da a ce ka kasance mai kaushin ma'amala ghalizal qalbi mai bushashiyar zuciya mai ƙeƙasashiyar zuciya lam faddu min hawlika da duk sun fashe daga gabanka da ka nemi kowa daga cikin sabanka ka rasa ya rasulullah da kowa ya kama gabansa amma saboda rahama da Allah maɗaukakin sarki yau manzansa sai kasance yana tausasa musu ashe yan uwa kun ga kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawan hali alama ce da take nuna cewa mai zuciyar mutum bata bushe ba zuciyar mutum mai laushi ce mummunan ɗabi'a kausan hali wannan alama ce da take nuna mai bushewar zuciya yan uwa mu sani cewa yan uwa na masu albarka daga cikin alamun da ke nuna zuciyar mutum ta bushe zaka ga baya damuwa da abin da ke dama yan uwansa musulmi zuciyarsa ba ta gaya masa wani abu idan wani bala'i ko masifa ta samu ‘yan uwansa za a ba shi labari a ce an je an kashe mutane adadi kaza a gari kaza an harbe su an je an samu mutane a cikin gidajensu an ƙona su da ransu an zagaye gida an tsaya da bindiga duk wanda ya fito a harbe shi kuma an sawa gidan wuta an kama mace a gaban 'ya'yanta an mata fyaɗe an kama mutum an masa yankan rago yana ji yana gani mun mai da irin labarurka nan kamar labaran da muke ji a rediyo ko wanda muke karanta a littafi sai a karanta a tashi mutum ya kaɗe rigarsa zuciyarsa bata ce mai komai ba yan uwa wallahi wannan alama ce ta kekashewar zuciya ba ma damuwa abin da kan samun da yawa daga cikin uwanmu yan uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki yakan jarrabi bayinsa da talauci da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da nau'i na musibu da bala'i kala-kala kamar yadda muke fuskantar su a wannan ƙasa tamu mai albarka to amma yan uwa Allah madaukakin sarki yakan yi haka ne domin zuciyar wanda aka jarraba din ta karye mutane su kaskantar da kansu a komawa Allah madaukakin sarki mu ce Allah mun tuba mun daina sai Allah ya dauke mana bala'in nan da musiban da musiban sai mu dawo yadda muke to amma yan uwa kun san dalilin da yasa aka kin haka shine kekashewar zuciya ƙeƙashewar zuciya zuciya da take ƙeƙasashiya ba za ta bar mutum ya gane mahalin da yake ciki na musiba da bala'i ba ballantana ya dukar da kai wa Allah maɗaukakin sarki zuciyarsa ta karye ya ce ya tuba Allah na daina Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana ƙeƙasashe zuciya ba za ta bar mutum ya haka ba Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna ina ma lokacin da bala'in ya zo musu ina ma lokacin da ake ta kashe-kashe a cikinsu su ake ta sata mutane a cikinsu ake fama da talauci a cikinsu ake fama da azzaliman shugabanni a cikinsu ake fama da kowane irin bala'i a cikinsu ina ma lokacin da Allah ya jarrabe su da irin wannan tabarra'u sun kaskantar da kai sun koma ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun kekashi shine abin da ya hana su yi wancan yan uwa Allah madaukakin sarki ke ba mu labari a cikin littafin sa mai tsarki ce walakin kasat qulubuhum sai dai zukatansu sun kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'maluna shaytani kuma ya kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa munanan ayyukansu shi sa ayyukan kalli halin da muke ciki yanzu ko kalli bala'in da muke ciki yanzu amma me yasa mun kasa gane halin da muke ciki ne mu koma ga Allah madaukakin sarki kullun ci gaba ake yi wanda baya yi shiga yake yi wanda yake yi kuma karawa yake yan uwa me yake ja mana wannan wallahi yan uwa kashewar zuciya ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu yan uwa mu sani cewa shedan yana da tarko tarko da yake bi ya dana wa dan adam ya kama shi ya kifar da shi ya masa sanadin shiga jahannama yana da hanyoyi da yake bi ya kifar da dan adam amma yan uwa mafi saukin hanyar da shedan yake kama dan adam shine idan dan adam yana da yana da kekashashe zuciya lokacin da dan adam ya kasance zuciyarsa kekashashiya ce to shedan ya fi samun saukin shiga cikin zuciyarsa ya lalata shi shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun domin Allah madaukakin sarki ya sanya abinda shedan yake jefawa a cikin zukata zukatan da suke marasa lafiya da kuma zukatan da suke ƙeƙasashu Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan abin ya zamto fitina a gare su Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda zukatan suke akwai rashin lafiya da waɗanda suke masu ƙeƙasashen zuciya Allah maɗaukakin sarki sai ya bawa shaidan sauƙin da damar shiga cikin zukatansu ya lalata abin da yake so ya lalata mu sani cewa ƴan uwa hatta a saɓan Allah da muke yi na yau da kullum da ƙetare iyaka da muke yi to mu sani cewa wannan shi ma sanadi ne ko sababi ne da yake jawo mutane ƙeƙashewar zuciya ma'ana idan laifi ya yi laifi saɓo ya yi saɓo aka kauce wa Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikin hanyar da Allah maɗaukakin sarki yakan bi ya hori mutane shine sai zuciyarsu ta ƙeƙashe kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da Yahudawa yace fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya fa bima naqadihim mithaqahum a sakamakon warware alƙawarin Allah madaukakin sarki da suka rinka yi da sabawa annabawa da kashe-kashen annabawa da saban Allah madaukakin sarki kala-kala da Yahudawa suka rinka yi Allah madaukakin sarki yace la'annahum sai muka tsine musu albarka sannan abu nabi wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zuciyarsa ta zamto kekasashiya saboda haka uwa duk lokacin da saban Allah ya yawa a cikin mutane to hanya ce ta kekashewar zuciya yan uwa mu sani cewa kekashewar zuciya wani ciwo ne mai kashe mutane wata annoba ce mai fatattaka wanda ta, wanda ta shafa wata irin hanya ce mai duhu wanda duk ya bata cikin ta baya iya bullewa babu wani a guri mafi kyawu da saban Allah ya fi samun waje ya wataya kamar kekashashe zuciya yan uwa mu sani cewa babu inda shaidan ya fi jin daɗin kiyo ya kai ya komo a cikin ciyayi kwarra kamar zuciyar mai ƙaƙashe zuciya yan uwa mu sani cewa babu zuciya da tafi nesa da Allah maɗaukakin sarki kamar ƙaƙashe zuciya babu zuciya da take saurin haɗuwa da fushin Allah maɗaukakin sarki kamar ƙaƙashe zuciya babu zuciyar da Allah maɗaukakin sarki baya so baya ƙauna kamar ƙaƙashe zuciya babu zuciya da tafi saurin tunkuɗa mutum zuwa ga fasikanci da fajirci zuwa ƙiƙasasshiyar zuciya mu kalli jan hankali irin na Allah maɗaukakin sarki da yawa sahabbai wanda jan hankalin ya gangaro zuwa gare mu ya ce mu lura da abin da ya shafi wanda suka gabace mu abin da ya kai su ya baro su shine ƙiƙasasshiyar zuciya Allah maɗaukakin sarki ya ce a hirɗin mu kada mu suke mu faɗa irin abin da suka faɗa Allah ya ce alam ya ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani zuciyarsu ta nutsu da ambatan Allah madaukakin sarki wa ma nazala min alhaq da abin da aka saukar na gaskiya sai Allah ya ce wala yakunu kallazina utul kitab kada su sake su kasance irin waɗanda aka ba littafi fa qala alaihimul amadu lokaci ya tsawaita a gare su suka bar ambatan Allah suka bar bin annabawa suka ajiye kyawun ayyuka a bayan bayan su Allah madaukakin sarki ya ce faqasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashi wa kafirun minhum fasiquna da yawa daga cikin su fasikai ne Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da kuma lokacin da muka yi imani dududu shekara hudu ne shekara hudu da yin imanin mu Allah madaukakin sarki ya fara aibata mu da wannan ayar saboda mai saboda hadarin da ke cikin kekashewar zuciya Allah madaukakin sarki ya ji hankalin sahabbai ce kada ku sake ku kasance cikin mutanen da zuciyarsu da kekashe yan uwana masu albarka akwai dalilai da dama da suke jawo ƙeƙashewar zuciya ya kamata mu ambaci wasu daga ciki domin mu yi ƙoƙari mu guje su don Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin zuciya da take kubutacciya daga gare shi yan uwa daga ciki akwai kauracewa ambatan Allah madaukakin sarki akwai am kauracewa karatun alqur'ani ya kasance tsakaninka da karatun alqur'ani sai a sallah tsakaninka da karatun alqur'ani sai in ramadana ya zo za ka je ka hau kan durowa ka jawo ƙur'anin ka karkaɗe masa ƙura sannan ka ce za ka fuskanci Allah a lokacin tsawon shekara ka daina karatun alƙur'ani mai girma tsawon shekara ba kai ba ambatan Allah maɗaukakin sarki sai idan sallah ka zo ƴan uwa wannan ba ƙaramin bala'i bane wallahi wannan abin ƴan uwa yana sa zuciyar mutum ta bushe dan babu abin da ke tausasa zuciya ya yayyafa wa zuciyar mutum ruwa kamar karatun alƙur'ani shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wannan alqur'ani da muke gani yan uwa duk karfin dutse da girman dutse da taurin sa idan da akan idan da alqur'ani aka sauka da dutse saboda yadda qur'ani yake tausasa abin da aka saukar da shi zuwa gare shi da sai ka samu qur'ani yayi laushi da sai ka samu dutse yayi laushi da sai ka samu dutse mai cike da tsoron Allah maɗaukakin sarki idan dutse zai idan alkur'ani zai lausasa dutse yan uwa kuma zuciyarmu saboda haka ba karamin bala'i da musiba bane yan uwa da muke jefa kanmu a cikin rashin karatun alkur'ani dole ne ka saba wa kanka wani wuri da ka karanta alkur'ani izu ɗaya ne rabin izu ne izu biyu ne izu uku ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya baka dama a rinka karantawa yan uwa ko babu yawa amma ka ƙaurace wa alkur'ani to ko shakka babu za ka shiga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari annabi zai kai ƙararsu wajen Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alƙiyama ya ce wa ƙalar rasulu ya rabbi inna ƙaumi ta hazu hazal ƙur'ana mahjura annabi da kansa zai kai ƙararka wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ubangiji wasu daga cikin mutane na sun ƙaurace wannan alƙur'ani ya za ka da ƙarar da annabi ya kai ka wajen Allah maɗaukakin sarki kuma ranar tashin alƙiyama ɗan uwana ina za ka sa kanka idan aka ce ƙauracewa alƙur'ani akwai ƙauracewa ta karanta shi ga daina karanta shi gaba ɗaya akwai ƙauracewa ta tadabburi baka san ma'anoninsa ba kana karantawa baka san abin da kake faɗa ba lallai ne ka samu inda za ka rinka zuwa kana sanin ma'anonin alƙur'ani inda ake tafsirin alƙur'ani mai girma ka je ka san duk ayar da aka jami ake cewa a cikinta dan zai taimaka maka wajen tadabburi da halatto abubuwan da ake faɗa na kiyayewa ka kiyaye na aikatawa ka aikata daga ciki akwai ƙauracewar aiki da shi akwai ƙauracewar neman waraka da shi da sauran abubuwan da malamai sukan ambata Allah maɗaukakin sarki ya samu dace 'yan uwa ‘yan uwa daga cikin daga cikin abin da ke jawo bushewar zuciya akwai wulaƙanta zunubi rena zunubi mutum ya ta aikata aikin sabo amma ya rinka ji ba kuma yake ba mutum ya aikata sabo yau gobe ya maimaita jibi ma haka gata haka ba tare da yana tunanin abin da yake ba daidai bane ya tuba ga Allah madaukakin sarki a'a gani yake ai ba wani abu yake ba ai ƙarya kawai yake yi ai gulma kawai yake yi ai zagin mutane kawai yake ai rubutu kawai yake cewa na mutunci da sauransu irin waɗannan abubuwan da mutane suke renawa ƴan uwa su suke tattaruwa su suke haɗuwa su wa mutum duhu a cikin zuciyarsa su rufe zuciyarsa ya daina ganin alkhairi gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum ya zunubi guda ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki sa a ɗaga ɗigon baki a cikin zuciyarsa kullum haka al'amari ke idan mutum ya laifi guda ɗaya ɗigon baki guda ɗaya kawai za a cikin zuciyarsa idan mutum ya tuba ya koma ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki sai sa a goge wannan bakin babu shi kenan amma idan mutum ya sai bai tuba ba sai ya ƙara yi sai a ƙara wani ɗigon guda ɗaya ya ƙara yi a ƙara ɗigo ya ƙara yi a ƙara ɗigo bai an kara ba bai yi aune ba sai zuciyarsa gaba ɗaya ta juya daga fari sai ta koma baki kirin gaba ɗaya har sai ta kasance ba ta iya fuskantar abin da yake daidai ta aikata ba kuma ta iya gane abin da yake ba daidai ba ta guje shi yan uwa rena zunubi yana kawo kekashewar zuciya Allah madaukakin sarki ba mu ikon gudun sa yan uwa na masu albarka daga cikin abin da ke kawo kekashewar zuciya akwai bayyana zunubi bayyana sabo Allah madaukakin sarki la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i baya son bayyana sako ko bayyana zunubi duk lokacin da mutum yake zunubi a ɓoye to wannan ana sa mai ana sa mai in Allah in Allah ya so ya so shi da rahama wani lokaci zai daina wani lokaci zai ba wannan zunubin nasa amma ya kasance mutum yana laifi ya ga shi ai ba wanda yake jin tsoro ba wanda yake shakka wani ma sai shaɗan ya rinka masa wahayi da cewa tunda ban ji tsoron Allah ba wajen ji tsoro sai mutum ya rinka laifin a gaban mutane mutum ya rinka saɓin a gaban mutane wannan na kawo ƙeƙashewar zuciya saboda fito na fito kake ga Allah maɗaukakin sarki kana cewa Allah maɗaukakin sarki na yi duk abin da za a yi min aimin shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin al'ummata ababen yi wa afuwa ne banda wanda ke bayyana zunubi banda wanda ke bayyana zunubi mutumin da yake zunubi a gaban mutane yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke kawo ƙiƙashewar zuciya daga cikin abin da ke kawo ƙiƙashewar zuciya yan uwa na masu albarka akwai yawan maganar da ba ta da amfani yawan ƙyaƙya ta dariya irin dariyar basawa yawan wasa wasan da ya wuce ka'ida wannan duk abin da yake kawo ƙashewar zuciya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ga ɗaya daga cikin sabansa yace kada ka yawaita dariya saboda yawaita dariya abu ne da yake kashe zuciya ba ba a ce kada mutum ya dariya ba ba a ce mutum kada ya kakaci ko ya wasa ba ba a ce kada mutum ya magana ba amma yawan magana yakan kai mutum zuwa ga abin da ba shi kenan ba duk inda magana ta yawa sai ka samu abin da ba shi kenan ba ya shiga ciki dan idan ka gama faɗin abin da yake na daidai kuma sai ka shiga ƙarya da abin da ba shi kenan ba haka nan yawan wasa ko da yaushe kai a cikin wasa kake da kakaci wannan addinin musulunci baya son wannan Allah madaukakin sarki bai halice ka dan wasa ba Allah madaukakin sarki bai halice ka dan kai kakaci ba Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu dan uwana masu albarka daga cikin abin da ke kawo kashewar zuciya akwai mummunan aboki abokin zama mummuna duk mutumin da yake zaune da mummunan aboki zai ja shi ne galibi zuwa ga abin da yake kai saboda ka duk lokacin da zaka zauna ka nemi abin zama mutumin kirki ka nemi abokin zama mutumin kirki a ofis ɗinka ne a kasuwarka ne a gurin zaman ka ne a duk inda kake kasance abokin zaman ka mutumin kirki ne wannan zai taimaka maka wajen aiwatar da abin da yake nagari saboda kullum zai rinka nusashe da kai akan abin da yake na kirki ka aikata shi daga cikin abin da ke jawo ƙiƙashewar zuciya 'yan uwa akwai rashin ciyarwa rashin sadaka rashin ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya baka dukiya ya baka abin da ya baka daidai gwargwado ka matsa hannu ka hana kowa wannan yana jawo maka ƙeƙashewar zuciya saboda ba za ka tausaya wanda yake ƙasa da kai ba galibi duk mutumin da kaga yana sadaka wannan tausayi ne da rahama ta sa yake saboda ga wani yana bukata sai ya tausaya masa sai ya bashi amma kai Allah baka kuma ka rike ka matsi ka hana wannan na jawo ƙeƙashewar zuciya wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi ya ce ya rasulallah ina kawo maka karar kekashewar zuciyata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce matukar kana so zuciyarka ta tausasa ka rinka sadaka ka rinka bayarwa ka rinka ciyarwa sannan ka rinka shafa kan maraya za a rinka shafa kan maraya ne saboda me saboda a rinka tana ina mahaifinsa yake yana kasa kai ma nan zaka je watan wata rana dan uwana masu albarka daga cikin abin da ke kawo kekashewar zuciya akwai rashin tana lahira ihtimami da duniya kadai ya kasance duniya ce kadai a gabanka don mutumin da ya fuskanci duniya gaba daya zaka samu lahira kuma tana bayansa don mutumin ko da ya sa lahira a gabansa zaka samu ya sa duniya a gabansa to don mutumin da ya sa duniya a gabansa zaka samu zuciyarsa ta kashi saboda babu abin da yake iya tunawa sai abin da zai kai shi zuwa ga samun duniya kadai abin da zai kai ka zuwa ga samun duniya wani mai kyau ne wani mara kyau ne to ko da mara kyau ne babu ruwansa matukar zai same shi inda zai same shi babu ruwansa to wannan yana kai mutum zuwa ga samun kikashewar zuciya yan uwana masu albarka mu sani cewa akwai abubuwan da sukan taimaka wajen magance waɗancan munanan abubuwa na kikashewar zuciya daga ciki ya kasance tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kyakkyawar tuba tuba ta gaskiya sannan kuma a biyo tuban da ayyuka na gari yan uwa muka ce tuba ba shine mutum ya je zauna ɗaki na astaghfirullah ba a'a abin da ake nufi da tuba shine ka daina aikata aikin da kake aikatawa na laifi sannan kuma kai nadama ka ciji yatsa kaga abin da kai baka kyauta ba sannan kuma wannan abin da kake aikatawa a lokacin lalle ne ka bashi kada ka ce sai gobe ko jibi ko abin da ya kama da haka to wanda shine kyakkyawan tuba lokacin da ka tuba kuma sai ka biyo wannan tuban naka da ayyuka na gari shi sa Allah madaukakin sarki ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba kuma ya biyo tubansa da aiki na gari dan uwa daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen magance kekashewar zuciya akwai yawan ambatan Allah madaukakin sarki akwai yawan karatun alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani zukatansu suka samu nutsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa kaga duk zuciyar da ta samu nutsuwa kuwa kaga e kasa ba za ta shiga cikin ta ba Allah madaukakin sarki ne tsada da zukatan mu shi sa wani mutum ya zo wajen al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama ya ce ya aba sa'id ina kawo ƙarar ƙeƙashewar zuciyata a gare ka ka bani mafita sai ce azibhu bi zikiri ka je ka narka wannan ƙeƙashewar zuciyarta ka da ambatan Allah maɗaukakin sarki yi ta ambatan Allah maɗaukakin sarki Allah zai taimake ka wajen kawar da wannan matsala ta ƙeƙashewar zuciya ɗan uwana masu albarka daga cikin maganin ƙeƙashewar zuciya akwai yawan addu'a yawan komawa ga Allah maɗaukakin sarki yawan a kai ƙarar ƙeƙashewar zuciyarka ga Allah maɗaukakin sarki dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan roƙi Allah maɗaukakin sarki a ya tsare shi daga zuciyar da bata jin tsoronsa daga kuma idanuwan da ba sa zubar da hawaye Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba shi kuɓutacciyar zuciya zukatan mu gaba ɗaya a hannun Allah maɗaukakin sarki suke yana juya sai yadda ga dama dan uwa lokacin da ka ɗora goshinka a ƙasa lokacin da ka daga hannunka don yin addu'a ka yawaita roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baka zuciya a kubutacciya daga kekesa Allah maɗaukakin sarki zai amsa addu'a insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka daga cikin abin da kan taimaka wajen maganin kekashewar zuciya shine ziyartar makabarta da ziyartar asibitoci da ziyartar gidajen kurkuku yan uwa wannan zai taimaka maka wajen zuciyarka ta laushi lokacin da ta bushe saboda waɗannan gurare guda uku yan uwa za ku ga suna ɗaya daga cikin guraren da ake ɗaukar izina mai girma idan aka ji su ka tashi kai kadai ba tare da kowa ba ka je makabartar ugonku kai shiga kai musu sallama kai musu addu'a ka rinka tunanin wanda suke kwanta a wajen nan dukkanin su da mutane ne kamar kai masu motsi masu kaiwa da komowa amma dukkanin su yanzu suna ina idan kai magana wa zai baka amsa idan kai kira a ciki wa zai amsa maka to ka sani cewa yadda ake yadda suke a ciki a kwance kai ma watan wata rana dukkanin mu haka za a dauko mu a kawo mu a samu a ciki sannan ka je asibiti kaga mutane ne irin ka su ma su da ran nasu amma kuma ba lafiya wani an cire masa kafa wani hannu babu wani idan sa babu wani ya kone duk jikinsa gaba daya ya sabule wani ba iya numfashi sai ta hanyar roba wani abinci ma sai ta hanyar sirinji za a dura masa amma kai ga kanan Allah madaukakin sarki ya kyale ka kana kaiwa da komowa me kai wa Allah madaukakin sarki me ka ba Allah madaukakin sarki jarraba ce kuma za ta iya samun ka wannan zai sa zuciyarka ta sanyi ka shiga gidan kurkuku nan kuma za ga mutane ne irin ka su ba mutuwa suka yi ba ba kuma rashin lafiya suka yi ba amma kuma suna cikin kamar kamar suna cikin keji ne anan zaka gane ni'imar yanci da Allah madaukakin sarki ba ka yanzu duk inda ga dama sai ka je amma suna cikin wannan kejin wani shekararsa daya wani shekara akwai wanda ya fi shekara 40 a cikin kurkuku to ziyarar irin waɗannan gurare ‘yan uwa suna ƙara mana tsoron Allah maɗaukakin sarki suna sanya zukatanmu su raunana suna ƙara sanya zukatanmu su tausasa ‘yan uwana masu albarka daga cikin abin da ke maganin ƙeƙashewar zuciya akwai yawan sadaka yawan bayarwa yawan ciyar da abinci a zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki da duk abin da mutum ya san biyayya ce ga Allah maɗaukakin sarki yana taimakawa wajen lausasa zuciya da fitar da ƙeƙasar zuciya da take cikin zukatanmu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله